نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار أيها المسلمون قد جعل الله الزواج سكنا للزوجين وراحة لهما ومصرفا مشروعا لشهواتهما وطريقا إلى الذرية الطيبة الصالحة كما جعل الله الطلاق خلاصا للزوجين حين تفسد المودة بينهما ويتكدر عيشهما وتصد طرق تواصلهما ليبعث كل واحد منهما عن سعادته مع غير صاحبه كما قال الله عز وجل وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما عباد الله إن هناك أسبابا تؤدي إلى الطلاق في الغالب ومنها ما يختص به الرجل ومنها ما يخص المرأة ومنها ما يشتركان فيه ومنها ما يكون بأسباب خارجة ونذكر مما يخص الرجل أولا من ذلك كثرة الكذب عند الخطبة لاسترضاء الخطيبة وأهلها وهي هالة لا تليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويجب على المسلم أن يكون صريحا صادقا عند الخطبة ولأن ولا أن تكرهه المرأة وأهلها ولا أن تكرهه المرأة وأهلها لصدقه وصراحته خير له من أن تحبه ويحبه أهلها لكذبه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والكذب دائما يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ونعوذ بالله من النار ومن هذه الأسباب أيها المسلمون كثرة الأسفار الطويلة عن الزوجات وهذا من الأمور الواقعية إلا أن الإسلام جعل لسفر الرجل المتزوج قيودا وحدودا ومن هذه القيود ألا يمكث فوق أربعة أشهر بدليل قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ومن الأسباب أيها المسلمون عدم الإنفاق المناسب على الزوجة مع القدرة على ذلك وهذا قبل أن يكون ظلما للمرأة فإنه اعتداء لحدود الله وإعراض عن شريعته فقد قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وقال أيضا على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فالله جد فالله تعالى جعل النفقة على حسب حال الزوج لا على حسب حال الزوجة وترجع إلى وهناك خلل هناك خلل ومشاكل أخرى تنبعث بين الزوجين بسبب تلك النفقة وتارة تارة ترجع يرجع ذلك إلى جهل المرأة بحقيقة النفقة الواجبة والواجب في ذلك الرجوع إلى أهل العلم لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومن الأسباب أيها المسلمون الزواج للاسترزاق بمال أهل المرأة وهذا الخطأ الفادح للأسف الشديد يرتكبه كثير من الرجال الجهال وفي الغالب يندمون وينتهي الأمر بالفراق إن لم يصاحب ذلك تبادل اللعنات والمسبات نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى أقوم السبل أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد حمدا كثيرا لربي دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد وأحمد الله منه العون والرشد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الورى أجمعين بلغ العلا بكماله فاق الورى بجلاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وكلنا في جميع شؤوننا يا رب العالمين وكلنا في جميع شؤوننا يا رب العالمين اللهم اقض حوائجنا وحوائج كل من أوصانا بالدعاء وكل من له حق بأن ندعو له يا رب العالمين اللهم حم بلادنا النيجر اللهم حم بلادنا النيجر اللهم حم بلادنا النيجر اللهم بسط الأمن في ربوعنا يا رب العالمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدمير خيره يا رب العالمين اللهم كل المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم فك أسرهم اللهم اشف مرضاهم اللهم داوي جرحاهم اللهم عاف مبتلاهم اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين اللهم إنا نسأل نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين bayan haka ‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta bayani bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam hudubar mu ta yi bayani ne akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala da rahamar shi da ikon shi ya sanya aure ya zamo gurbi ne na natsuwa ga ma'aurata wuri ne na samun hutu ga ma'aurata wuri ne na biyan sha'awa a hanya ta shari'a ga ma'aurata hanya ce wadda ake samun ‘ya'ya da zuri'a mai kyau, zuri'a ta gari, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sakin aure ya zamo hutu da shakat da kubuta tsakanin ma'aurata guda biyu a yayin da zamantakewansu ya lalace, a yayin da ƙauna ta gagara tsakankaninsu a lokacin da rayuwarsu ta gurɓace a lokacin da hanyoyi na sadarwa da fahimta da wato gamsuwa da juna suka lalace suka ɗinke suka toshe to a lokacin Allah ta'ala sai ya sa sakin aure shi ma matsayin wata rahama ce domin inda an ce mutum zai ci gaba da zama da matar shi ko da ba su fahimtar juna ko da suna jin haucin juna ko da ba za su an ce cilas sai sun zauna to wani da wannan bakin cikin ya kashe shi wata da wannan bakin cikin ya kashe ta amma lokacin da rayuwa ta gagara tsakankaninsu fahimtar juna ya zama babu wata hanya ta fahimtar juna to a daidai lokacin sai ubangiji mai rahama mai jin kai mai hikima cikin shari'an shi ya sanya sakin aure shine hanya ta samun sukuni tsakankaninsu a daidai lokacin kuma idan an yi shi a bisa tsari na shari'a sai ya zame ma kowanne daga cikinsu rahama ya zama kowa an ba shi damar ya je ya nemi wani abokin zama wanda zai sama mai daɗin rayuwa saɓanin wannan zaman da suka yi shi yasa Allah ya ce wa in ya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi idan suka rabu a bisa tsari na shari'a to Allah zai wadatar da kowanne daga cikinsu daga cikin falalan shi da yalwan shi wadda kake ganin ka kasa zama da ita ba ta zamnuwa to wani yana can yana neman irin ta a kowane hali mijinki da kike ganin cewa ba ya zamnuwa kin kasa zama da shi matsalar shi ta kai ba iya zama da shi to wata tana can tana neman kwatankwacin shi ta ɗauki azama da niyya ta zama da shi saboda haka Allah ta'ala sai ya wadatar da kowanne daga cikinsu daga cikin falalan shi daga cikin yalwan shi ‘yan uwa musulmi akwai dalilai waɗanda suke haihuwar da rabuwar aure mahirin jayi daga cikin dalilan akwai dalilan da suka shahi namiji shi kadai akwai dalilan da suka shahi mace ita kadai akwai dalilan da suke tarayya a ciki mace da namiji su suke haɗuwa su lalata zamantakewansu akwai kuma wasu dalilai na rabuwar aure waɗanda ba su shahi mace ba ba su shahi namiji ba ba su shahi su tsakankaninsu ba kwata-kwata daga waje ne matsalolin suke zowa su gurɓata masu zamantakewa ta aure ‘yan uwa musulmi a cikin hudubobin da za su zo a nan gaba za mu bayyana waɗannan kasusuwan za mu bayyana wasu daga cikinsu sannu-sannu saboda su zama izina ga ma'aurata su yi hattara su yi hankali kada waɗannan ababen da suke gurɓata zamantakewa su lallaɓo su shige cikin gidajensu su lalata masu zamantakewa ta aure yana daga cikin abubuwan da wato suka shahi namiji na dalilan rabuwa aure ko kuma lalacewa aure abin da ya shahi namiji daga cikinsu akwai yawan ƙarya tun lokacin neman aure don ya sami yarda ita masoyiyar da yake sanya aura ko kuma don ya sami yarda iyalinta zai yi ta yin ƙarya kullum zai ta shishirga ƙarya kala-kala yau idan ya sako ƙarya guda to wajen ya ba wannan ƙaryar guda kariya sai ya ƙara wasu ‘yan ƙananu guda goma kaga yawan ƙarya wajen neman aure wannan yana daga cikin sila yana daga cikin manya-manyan dalilai wanda da an yi auren kawai sai zama ya gagara domin kai ba mutumin Allah bane ba musulmin kirki bane inda musulmin kirki ne kai da ba za ka bijire ma Allah ba ka zamanto wajen neman auren da Allah ya sanya neman aure wani fandasuyan ne na kafa fami ya zama kai famin ka da tubalin ƙarya kakkawa ta tun tashin harko to inda a ce akwai Allah tattare da kai inda a ce ka tsare dokokin Allah da haka bai faru ba ɗan uwa musulmi wato shirga ƙarya lokacin neman aure da tsara ƙarya ko ƙarya ta magana ko ƙarya ta moci ko ƙarya ta kaya ko ƙarya ta kowane irin salo wallahi baya dacewa ga mutum musulmi ya kamata musulmi su bar wannan su bar ma waɗanda ba musulmi ba wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar lahira baya dacewa gare shi a ce an waye gari daga neman aure wai so ke kai ya asara wannan ɗaya domin yana ganin in ya faɗi gaskiya aka gano ko shi wane ne to ba za a samu auren nan ba amma in ya ƙarya ya ɓoye kanshi ya ɓoye uwayen shi ya ɓoye abokanin shi ya ɓoye tsarin da Allah ya halice shi a kai a daidai lokacin yake tsammanin zai cimma nasara tur da ni'imar da ka samu ta hanyar ƙarya duk ni'ima ko wace iri ce in dai ta hanyar ƙarya ka same ta ba ta da amfani wallahi wata kake neman auren ta taƙiƙa iyalanta su kyamance ka saboda gaskiyarka shi yahi alheri akan su ƙaunace ka su soka saboda ƙaryarka inda a ce gayin gaskiya da gayin hakikanin rayuwa yana sa mutum ya yi asarar neman aure da annabi Musa bai samu aure ba. Lokacin da Allah ya ba da labarin annabi Musa ya zo wajen dattizon madayana, da ya samu wannan dattizo, an kirawo shi ya zo gidan ya zauna, shi ba ma neman aure ya zo ba. Yanzu abin da ya hi damun shi ya samu ‘yan lomar da zai sa ga bakin shi, amma wannan dattizo yana da ‘yan mata a gidan shi. Annabi Musa ya ba shi labarin cewa wallahi koro shi aka yi. korarre ne shi annabi musa ya bashi labarin cewa wallahi shi ba ne bai san kowa ba garin nan kuma ba yadda kowa ba aboki ba yan uwa ba dangi babu mutum ko guda wanda ya sani annabi musa ya bashi labarin cewa wallahi shi yunwa cikin shi ma ta ishe shi yanzu abin da zai sa baki yake bukata annabi musa ya bashi labarin cewa wallahi shi huntu ne bai ma da kayan sanyawa in banda wannan kayan na jikin shi ba yadda wasu kaya annabi musa ya bashi labarin cewa wato shi matalauci ne komi babu tare da shi amma wannan dattizan arziki na ƙasar na garin madayana ko da ya binciki annabi musa cikin tattaunawar da suka yi sai ya gano eh duk da waɗannan matsalolin wannan mutumin akwai addini tare da shi shi da kanshi ya ji kwaɗayin ya bada aure ba shi ya nema ba sai ce inni uridu an unki haka ihdabnatayya hatai ina son in aura ma ɗiyata guda daga cikin waɗannan 'yan matan da ke gare ni guda biyu domin na tabbatar da duk wannan matsalolin da ka faɗi cewa kai ba ko ne an koro ka baka san kowa ba cikin yunwa kake cikin talauci kake ba ka da kowa duka ba dai kai mutum ba ne mai addini akwai Allah a zuciyanka to so nake in ba ka ɗiyata aure kenan kaga gayin gaskiya da kuma gayin halin da kake ciki baya nuna cewa wannan zai zama sanadiyan ka samun aure wallahi akwai yiwuwar ka samu aure inda ba zato ba tammaha kawai sanadiyan gaskiyanka saboda haka Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqin ku kasance tare da masu gaskiya yana cikin manya-manyan dalilai wanda tun wajen neman aure mutane suke lalato aurensu shine kai ka zai ka ta ƙarya in za ka je wato wajen danginta ko wajenta sai ka ari mota ƙarya ka ari abin hawa na ƙarya ka sanya kaya na ƙarya kalmar da za ka faɗi ma sai ka yi kalmomin ƙarya yadda Allah ya halicci bakinka yake magana ka huddo magana ka kawai ƙuru-ƙuru ba za ka huddo ba sai ka ɗora lallan kwashe baki wata ka ainihin eh wato ba za ka yi kai komi sai ka yi ƙarya cikin shi daga ba bayan ɗaura aure sai gaskiya ta bayyana domin ta wannan ƙaryar ta wajen neman aure wallahi ba ta tabbatuwa ana ɗaura aure za ka ji wani duci ne wannan ƙaryar kawai ka yadda ta ka hoto firifalo ƙiri-ƙiri yadda Allah ya halice ka idan dama ba ka iya magana ba haka za ta hoto magana sake-sake idan dama ba ka iya mu'amala ba haka za ka hoto ƙunƙunka guda idan dama ko can talaka ne tul wallahi talaucin ka bayyana zai to duk wannan ababen da ka ɓoye ka yi ƙarya in suka bayyana kuma zaman sai ya gagara amma inda tun harko ta amince da kai a matsayinka na wanda Allah ya halitta da waɗannan halayen da ita ce ta yarda za ta yi haƙuri da kai sai gaba za a samu matsala ba ɗan uwa musulmi wato wannan yana daga cikin sababba waɗanda suke kashe ma mazaje da yawa aurensu kenan suna kashe ki auren ne tun daga waje na'am abu na gaba daga cikin ababen wato da ke haddasa haka wanda suke haddasa rabuwar aure a ɓangaren maza akwai yawan balagoro da wasu maza suke da matsayin shi na magidanci ma'auraci kaga ya kamata a ce balaguran shi yana da iyaka da dokoki ko to wani sai ɗora balagoro babu haddi babu ƙaidi babu iyaka duk lokacin da ya ga dama kawai sai ya banka kai ya tafi sai ya dawo to kaga yawan balagoro wannan yana cutar da mata da yawa kuma mata na baya ne suke da wannan juriye da haƙuri tun lokacin da babu ma wayar salula sai namiji ya ɓace da ya ji matsi cikin garin da yake rayuwa kawai sai ya ɓace wani ma ba zai faɗi gaskiya cewa ba ya shiga duniya neman kuɗi kawai sai ce ya je ya dawo in ya je kawai ba za a ƙara ganin shi ba ba ta ƙara jin labarin shi wallahi wata mata a can baya sai bayan shekara biyar ko goma sai a ce ai wani ya ce ya haɗu da mijinki e yana kwatano sai a zo a gaya mata ta dariya tana farin ciki wallahi an ce an gano shi tana nan tana zama haƙuri ko shekara nawa zai wallahi sai ya dawo idan babu abinci za ta yi ƙulle-ƙulle da 'yan dubarbaru wajen ta tsare kanta kuma ta tsare 'ya'yan shi in yana da 'ya'ya har sai ya dawo to wannan yayin ya wuce 'yan matan yanzu ba su iya wannan juriyar da ka ta kai wata uku to ta fara tsoki kenan aka ƙara to yanzu za ta fara ɗaukar matakai in Allah ya sa ta zauna to za ta zauna ba lahiya ba wanda kai da kanka in ka dawo baka fatan ci gaba da zama da ita in kuma Allah ya sa ta nemi mahita to ita mai hankali ce ta san abin da ya dace ba daidai ba ne namiji ya sa kai ya tahiyin shi shesa shari'ar musulunci ta samu balaguran namiji mai aure iyaka ba ka ce ba kai a yanda ka ga dama za ka yi balaguro to akwai balaguro sama ga balaguran jihadi duk abin da za ka yi bai wuce bai kai darajar jihadi ba to lokacin Umar bin al-Khattab sai da aka sa doka duk mai zuwa wajen jihadi in dai mai aure ne to bai wuce wata hudu in kawai ya wuce wata hudu to za a yi wato canji za a tura wasu sojojin yakin su waɗancan su dawo ga iyalinsu kenan a matsayinmu na musulmi ko soja ne kai za a tura ka misiyon ya kamata misiyon kinka ka ta wuce wata hudu in ka ta wuce wata hudu to ta wuce haddi da doka wadda musulunci ya tsara da ka kai wata hudu kawai a tura wasu sojojin kai ka dawo gida ka gana da iyalinka daga baya ka shirya ka sake komawa idan da a ce mazaje suna tsare dokokin Allah a ɓangaren balaguro da tahiye-tahiye to yana cikin abin da zai sa rabe-raben aure da mace-macen aure ya sauki wallahi wasu labarai da suke kai kawo a cikin garin nan namu na maradi a sanadiyan balaguran wasu mazaje wallahi ba su da daɗin ji akwai matsaloli birjit akwai takura akwai damuwa ga matan auren da mazajensu suke tahiya suna kyale su wasu matan auren babu inda babu yanda da su wasu kuma malamai suke kira suna gaya masu halin da suke ciki wannan masu sauran imanin kenan wasu kuma a daidaita dan a daidaita sau suke gaya ma ya ta shigo a daidaita sau ta ta gaya ma dan a daidaita sau irin wahalar da take da takura da Allah in ya iya taimaka mata ya sama mata mahita saboda haka wallahi akwai matsaloli a wannan bangaren wannan yana cikin manya-manya ababen da suke bata auratayyar wasu jama'a a cikin zamantakewan saboda balaguro ne wato marar digi wanda babu iyaka wani kawai sai banka kai ya tahi libi kuma ya bar matar shi wani sai banka kai kawai ya tahi neman kuɗi ba amma san inda ya tahi ba diyan da kake ganin yanzu akwai wai salula akwai matsala wai salula ba ta to a can baya ana yin haka nan wurin ko kuma in ce can baya ana yin ma wanda ya lullumka na yanzu dan can baya mazaje in suka tafi shekaru suke gore ma sai ma an mance da shi kawai sai a ga ya dawo kuma wai abin mamaki in ya dawo wajen mata shi zinuwa wai har yanzu yana tsammanin yana da mata bayan shekarun da yayi gaba daya bai taba turo wasu ababe ba na kula da ita to a doka fa ta musulunci idan aka ce an daura ma aure duk shekarun da Allah ya baka ko sati guda kai baka ciyar da matarka ba a lahira sai ka biya ta haƙƙinta wallahi bashi ne akan ka ka biya ta a nan duniya shi yayi sauki kar ka dibin waya in matarka tana da hankali ta iya dubarbaru ta kula da kanta wai nan ya dauki nauyi ne haƙƙi ne ciyar da ita yana akan ka in ka san ma baka iya daukar ɗawainiyar ciyarwa to kakka yarda a daura amma da an zo za a ɗaura dama ci ake ciyar da ita yana a kanka kayar da ka ce eh ka gilji zakai ka maka dagari sai daga bayan ɗaura auren kuma ka ji abin ya zame ma nauyi tana neman ka da haƙƙin ta na ciyarwa ka ɗora gano wallahi in ka tsallake rana guda kai ba ma rana guda ba ta yi yawa a wuni sau nawa ake cin abinci sau uku karamci ko shine karamci sau uku to cikin yinin na in ka ba ta abinci sau biyu ka ƙetar ɗaya wallahi idan ba ta yahi ma ba haƙƙin ta ne sai ka biya ta a lahira babu ruwan mutane da shekaru kace a shekara hamsin ina ta kula da ita in shekarun annabi nuhu kai kana kula da ita ka ƙetara rana guda allah bai yahi ma ba dole ne saboda shi ciyarwa ya ne za a ɗan adam ya rayu babu ciyarwa da inda ka kasa ciyarwa raba auren ake kaji hikimar musulunci ba ya ce ba ake mato a duba a gani ita ta yan dubarbaru a mace ba dora mata ɗawainiya ba in ka ga mata suna gwagwarmaya da maza wajen neman abinci ko dai su ne jarababbu masu neman dole sai sun samu kuɗi ko kuma ya zama na zalimtar su aka yi a rayuwa amma babu babu na uku ko dai su ne suke da fitina ba su yarda su zauna ba su yi da'a dole sai tashi tana da kuɗi kaɗai take iya rayuwa ko kuma a an zalimce ta ne an ƙi ba ta haƙƙinta amma asali a tsari na musulunci mata a gida ake son su zauna su kula da gida saboda kulawa da gida ya fi kulawa da ofis kulawa da gida ya fi kulawa da biro kulawa da gida ya fi kulawa da kamfani billahi lazi la ila saboda shi a gida in kai kamfanin omo gare ka to wannan gida kamfanin kera dan adam ne ya za a yi dan adam ya zama na kwarai ya zama mai nagarta uwar shi ta yi gabas uban shi yayi yamma duk sun tsere kowa ya tafi neman abinci ya za a zauna lahiya da wannan kwaramniyai da hayaniyar ɗiya marasa tarbiyya marasa ɗabi'u duk ya kawo shi in banda tushen abin shi yasa na ci a ƙarƙashin wannan ciyarwai akwai matsaloli birjik masu tarin yawa wanda alhakinsu gaba ɗaya yana koma akan mazaje ne don haka ya kamata din namiji mai son kwashewa lahiya da Allah to ya riƙe wannan amana ta ciyarwa wallahi ciyarwa a zamantakewa aure amana ce dole ne ba in kaga dama bane kuma kar kai dibin abinci da abin sha shi kadai ne ciyarwa haka ce ka dauki wato wata an aura ma ita duk hidimar da babanta yake mata ya kamata a ce kai ka lullumka inda haka muke zamantakewa aure da ba a samu matsala ba amma yau mutum zai zo ya ga uba ya kula da ɗiyar shi ga ta nan tana yawo bisa titi tana burge kowa sai ya zo ya lallabo ya kwashi da inda ya kwashe yanzu rabin abin da babanta yake mata ma bai iya yi mata rabin abin da babanta yake mata a ce ma haka na ake aure in baka shirya ba dama turo ka aka aka ce dole sai ka zo an daura ma aure don haka 'yan uwa musulmi mu gyara waɗannan matsaloli na ciyarwa kowane namiji da yake da iyali ya kamata ya sani cewa wani nauyi ne wata amana ce ciyar wannan in ya kasa to babu mahita sai kawai a raba auren nan a mazancan ka ce ka bar matar kawai ita za ta yi kwadago ita za ta yi dakawo ita za ta yi sai da awara da ahara ita za ta yi bige-bige ta ciyar da kanta to wannan bige-bigen zai kai ga jikinka yan uwa musulmi yana daga cikin manya-manyan dalilai na tarwacewar zamantakewa ta aure a cikin zamantakewar mu wato kasantuwar wasu mazaje tun farkon lamari suna yin aure ne kawai sanadiyar su samu kuɗi shine wanda ake ce ma 'yan aure jari to akwai wanda haka nan ne da kaga ya matsu yana ta shige fice a samu a aura mai to ɗiye wani mai mai ƙoci ya ji labarin an ce shi wani in ya ba da auren ɗaya shi bayan ya ba da ɗaya kuma yana dumbutso wani abu ya baka sannan kuma ya kwaso kaza ya baka to shi yanzu sai ta kai kawo kamar ya kuma kan shiga katanga sai ya samu ya shiga wannan wuri to irin wannan auren wanda su kansu iyayen da suke yin haka wasu lokuta kamar kamawa ne suke akan lalata auren ɗiyansu. Haka irin wannan auren bai cika ƙarko ba, irin auren ‘ya'yan masu arziki waɗanda suke nuna isa ba su lissafa abubuwan da suke yi bisa ma'auni na shari'a ko kuma dacewar shi kai ko baka san shari'a ba ya kamata a ce ka san al'ada da rayuwa da ya kamata. a matsayinka na babba kawai sai ka zo ka yi abu irin na sulutan mutane wanda ba basira babu kallon gaba da baya ai wanda ya yi shekaru ya gaje ya ga yau ya kamata a ce duk abin da za a yana kallon ƙarshe ba farko ba yana cikin abin da masu hankali suka bambanta da sauran marasa hankali kallon ƙarshen al'amura su wanda ba su da hankali kullum harko suke kallo inda ya harko mai kyau ne za a holi a ji daɗi to sai su shiga yau ai da wannan ne ake zuwa wuta su kuma waɗanda suke da hankali da basira kullum in suka kalli harko sai su dawo su kalli ƙarshe idan sai ga harko mai kyau ne amma ƙarshe mai muni to suna haƙuri da abin komin kyawun shi ka ji aikin hankali yadda yake amma ya zamana ka kalli harko ka ga akwai kyau ka kalli ƙarshe ko kuma ma kwata-kwata kai bai ma zo a lissafin ka ba ya ƙarshe zai kasance to akwai matsala shi yasa na ce wato 'yan kasuwanmu dole ne a faɗakar da su waɗanda in sun auren da ɗiyansu ‘yan mata sai su ba ɗiyan nasu gidaje ya kamata ku bari ko kuma idan za ku ci gaba da ba su gidajen to in kuka ba su kar ya zama wannan gidan shi kuke so kuma su zo su zauna su rayuwa a ba laihi ba ne ka ba ɗiyarka kyautar gida amma in ka ba ta kabar ta taje ta sanya haya kabar ta taje ta yi wani abu da shi amma ɗiyarka ce budurwa kan ma'aure saboda nuna isa sai ka ce ka ba ta kyautar gida kuma yanzu so kake wannan angon nata ya zo su zauna cikin gidan ya waye mai gidan kenan yaya ne za a yi wannan zaman ya inganci kai ba ka yi lissahi ba a matsayinka na namiji kai ba ka yi tunani ba ba ka auna abin bisa kanka ba ka ga inda kai ne ya abin zai kasance ka ce ka ba ta gida ba shi fa angon ka ba ba ita ka ba sannan kuma yanzu abin da kake nema wai kana ganin yana cikin tausayi irin na 'yan zamani ko yana ganin yana cikin wato kulawa tunda ka ba ta gidan nan su zo su zauna tunda shi talaka ne ole da a ce sai ya je ya ɗauki haya ai kan su zo su zauna nan to ka gaya mana cikin masu wannan aikin kaso ɗari in akwai aure ishirin wanda yake tabbaci cikin kaso ɗari na tabbatar maka da wuya ka samu aure ishirin wanda ya zauna mai yawa lalacewa yake ba yayyewa a ce mace tana kallo tana ji wannan gidan nata ne mallakarta ne kuma wannan mijin nata kyauta yake zama irin yadda Allah halitta zuciyar mace da kwakwalwarta da lissahinta wannan mijin ba haya yake biyan ta ba kyauta yake zama kuma gidan nan nata ne ko bala'i suka yi da tsiya shi za ya fita ba ita ba kuma a ce a zauna lafiya wahala ke da kwai haka nan saboda haka ya kamata iyaye waɗanda Allah ya mabuɗi suke da arziki Allah ya ƙara bunƙasa arzikinku amma ya kamata ku sani cewa wato lokacin da kuka aurar da 'ya'yanku 'yan mata in kun masu kyautar gida to kar ya zama gidan nan kuma shine za a zauna duk talaucin mijin ku bar shi ya je ya nemi haya wannan ya fi kusa ga zaman ya ɗore kuma ya fi kusa ga a samu nasara da fahimtar juna amma matukar kuka nemi a zauna gidan to ya zama shi angon ka ba kyautar gidan ya zama shi angon ka ba kyautar gidan ya fi sauƙi-sauƙi kuma kaga wannan kyautar da zaka bashi shi ma wani ƙara wato zaunar da auren ne amma ya zama ita kabba kyautar gida to ya kamata ka barta ta sanya ɗan haya ta ɗora karɓar kuɗaɗe a wata wataƙilan matsalai za ta yi sauƙi muna fatan ubangiji da rahamar shi da jin kanshi ya tausaya ma al'ummar mu duk waɗanda suke fama da matsaloli a cikin zamantakewa su ta aure Allah ta'ala ya kawo musu sauƙi da mahita mai kyau muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara fararo albarkoki da rahamomi da alkhairai a cikin garinmu na maraɗi da jihar mu ta Nijar baki ɗaya da sauran wato da ƙasar mu ta Nijar baki baki daya da sauran kasashe na al'umman musulmi muna roƙon Allah ta'ala da rahama shi dukkanin masu bukatoci na alkhairi Allah ta'ala biya man bukatocin mu baki daya waɗanda suke fama da rashin lahiya da cututtuka Allah ta'ala ya yayi musu waɗanda suke fama da damuwa ta rayuwa Allah ta'ala ya janye musu ya kawo musu mahita mai kyau muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara tsare kasar mu ta Nijar da sauran kasashen al'umman musulmi dukkanin waɗanda suke kokarin ta da zamanin tsaye a cikin garin nan Allah ta'ala karka ba su sa'a Allah ka kunyata su Allah ka maida makircinsu a kansu, Allah ta'ala ka ƙara ɗaukaka musulunci a kan kafirci, Allah ta'ala ka ƙara ɗaukaka musulunci da musulmai a kan kafirci, ka ƙasƙantar da kafirai da mushrikai, Allah ta'ala ka ɗaukaka tutan musulunci a kowane ɓangare na sassanin duniya baki ɗaya da rahamarka, wala haula wala quwwata illa billahi mutsayi da sallah.